أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد آه كتاب القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية na babban malami abdulrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na biyar a cikin wannan littafin an dan babba da shawara cewa mun irin tsarin da muka yi wa lamiya ko za mu yi wa shi ma wannan haka wato ta hanyar a gama karance baitukan tun da dama bayan mun gama su za a shiga kuma a karanta sharhin muka ɗauke su sai mu karance gaba ɗaya a karance kaga an san ma'anonin baitukan alaba shi kuma sai mu dawo mu dinga bibiyar ma'anar to da yake gaskiya a kura aka gaya mun ina ganin za mu raba abiyat ɗin zuwa gida biyu za mu yi rabi wani satin sai mu yi rabi kaga an gama shi duka in yi su sai a dawo ɗin wanda Allah ya sa suka haddace su biya mana sannan sai mu ci gaba da bibiyar sharhin insha Allah mun tsaya a baiti ina ganin na 20 ko to zamu yi baiti na 21 zuwa na 35 muka yi sai mu bar su haka sai wani satin kuma sai mu dauka daga na 36 kenan zuwa ƙarshen littafin insha Allah to darasi na darasi na hudu ne? to bismillahir rahmanir rahim تحريمها حتى يجيء الحل تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والعصل في عادتنا الإباحة والأصل في عادتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصد وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد واحكم بهذا الحكم للزواعد والخطأ والإكراه والنسيان والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع إتلاف يثبت البدن لكن مع الإسلام يثبت البدن لكن مع الإتلاف يثبت البدن لكن مع الإسلام يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه والزلل وينتفي التعصيم عنه والذلل ومن مسائل الأحكام في التبع ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع يثبت لا إذا استقل فوقع
يثبت لا إذا استقل فوقع يثبت لا إذا استقل فوقع والعرف معمول به إذ ورد والعرف معمول به إذ ورد والعرف معمول به إذا ورد والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد حكم من الشرع الشريف لم يجب معاجل المحظور قبل أو قبل آنه معاجل المعذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتى التحريم في نفس العمل وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل أو شرطه فذو فساد وخلل ومتلف مؤذيه ليس يضمن ومطلق مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن بعد الدفاع بالتي هي أحسن وأل تفيد الكل في العموم وهل تفيد كل بالعموم في الجمع والإفراد كالعليم للجمع والإفراد كالعليم
والنكرات في سياق النفي والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي تعطي الهموم أو سياق النحي كذاك من وما تفيدان معا فذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا كل الهموم يا أخي فاسمع ومثله المفرد إذ يضاف ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف فافهم هديك الرشد ما يضاف to 35 kenan ko to mala yake cewa taharimuha hatta yaji alhillu a satin da ya wuce ya gaya mana a baiti na 19 yace wal aslu fi miyahina tahara wal ardi wat thiyabi wal hijara sannan a baiti na 20 yace wal aslu fil ab'adi wal luhumi wan nafs wal amwali lil ma'sumi ko sai yake cewa asali fil ab- a- abda'i wato game da abin da ya shafi saduwa da mace walluhumi asali game da dukkan wani nama wan nafsi asali game da rai wal amwali asalin dukiyoyin mutane al ma'sumi shine tsararru ne an tsare waɗannan kar ai fada musu taharimuha asali wato lil ma'sumi ga wanda yake tsararre taharimuha shine haramta waɗannan abubuwan hatta yaji alhillu har sai halaccin yazo idan aka ce yanzu misali da aka ce an haramta kusantar kowace mace amma banda matarka ta aure ko illa ala azwajihim aw ma malakat kaga ja alhillu din kenan ko aka ce karkaci naman alade karkaci na kare karkaci kaza amma kuma aka ce wato wato akwai dabbobin ni'ima guda nawa an halatta mana cin dabbobin ni'ima guda takwas ko kaga ja alhillu kenan ina fata an gane fafham ka fahimci wannan hadakallahu Allah ya shiryar da kai mayu mallu karka kosa wal aslu fi adatina al ibaha asali a cikin al'adar mu ibaha halacci asalin al'adar da kake ganinta al'adar malam bahaushe al'adar malam alan guburo al'adar bayarabe al'adar asalin al'adu al'ibaha halacci hatta ya ji a sarifin ibaha har sai wani abu da ya zo ya karkatar da halacci ya ce haramun ne ya zo to sannan sai a ce banda al'ada iri kaza yanzu kaga ba wanda zai zo ya maka inkari game da mode of dress ɗinka. rigarka da kake sawa matsayinka na malam bahaushe ka sa riga doguwa da da wando ka sa hula zanna bukar ko wata wadda kake so ko ka sa ba wato yar ciki da malin malin kaga wannan da al'ada ce wa wata aya da tace sa babbar riga ko kuma in ka sa shi kuma mutumin abin nan Lagos in ya sa a tamfa yayi laifi al'adarsa ce ya sa a tamfa shi kuma wancan ya sa jan hula da isga a hannunsa al'adarsa ce da haka asalin al'ada halacci har sai wani abu da ya karkatar da al'adar ya zo halacci ya karkatar da halaccin ya zo sai zama ga wata al'ada amma ta ci karo da addini to kaga ita banda ita walaysa mashru'an min al-umuri babu wani abu cikin al'amura da zai zamanto shar'antacce ghayra alladhi fi shar'ina mazkuru sai fa abinda aka ambata a shari'ar ba wani abu da zaka ce an shar'anta su sai dai in shari'ar mu ce ta shar'anta ta ce ta shar'anta kaza da kaza wasailul umuri wasila hanyoyin yin al'amura kal maqasidi kamar manufofin yin al'amura din ne wajen hukunci ma la yakimul wajibu illa bi fa huwa sai aka ce yin sallah wajibi ce wajibi ne to zuwa masallaci don yin sallafa na'am na'am wajibi ne aka ce neman halal ka nemi na kanka wajibi ne misali to hanyar nemansa ba shi ne ma'ana alwasa'il wasila laha wato hukumul maqasid an gane ku wa hukum bi hadal hukuma kai irin wannan hukuncin yanzu tunda sallah wajibi ce to tattakin da kake yi zuwa masallaci dan yin wannan wajibin shi ma tattakin menene lizzawa'idi kai irin wannan hukuncin lizzawa'idi ga abin da ya karu akan haka to in kai sallar to daga masallacin kuma ka dawo gida ko ka tafi wajen sana'a shi kuma menene shi ma me ko za ka yi ta zama a masallaci ka ki fitowa shi ne azzawa'i abin da ya karu akan hakan yanzu tafiyar don cika wani wajibi wajibi ce ita ma tafiyar haka bayan ka gama wajibin ka dawo shi ma haka wal khata'u kuskure duk abinda mutum yayi bisa kuskure ba da ba da ganganci ba wal ikrahu da tirsasawa abinda mutum yayi tirsasa shi akai ba dan ransa yana so ba dan an fi karfin sa ne wan nisyanu da abinda mutum yayi bisa mantuwa ba cikin sani ba to waɗannan asqatahu ma'budun rahmanu abun bautar mu ubangijin rahama asqatahu ya sariyar da zanuban waɗannan abubuwa ya zubar da waɗannan abin da kai cikin kuskure abin da kai da mantuwa abin da aka yi maka tilas lakin sai dai ma'al itilafi idan kuskuren da kai ko tirsasa kan da aka yi ko mantuwar da kai ta haɗa da al'itilafi salwantar da dukiyar wani yasbutul badan to ka mayar da madadin abin da ka salwantar wannan kuma tabbataccen abu ne baka sani ba sai ka take masa waya sai sikirin ya abin da ya ce shi ne haƙura sai ka yi mai a wajen ubangiji ba ka yi laifi wadan ba da gangan ka taka ma waya ba amma a wajen wanda ka lalata sai ka biya an gane ko yawa wayan tafi ta'afimu anhu sai dai laifi yakan koru yana koruwa anhu daga wanda yayi wannan kuskuren ko aka tirsa sashin ko yayi mantuwar wazzalal da kuma tuntuban da ya wannan ya koru an kore masa laifin an kore tuntuban da ya yanzu Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba amma in abin ya hada da salwantar da dukiyar wani ko ran wani ko wani abu ko ainihin mutuncin wani to wannan kuma sai an biya wannan sai ka biya abin da ka abin nan duk da cewa ba da gangan bane duk da cewa ba da ainihin wato ba ba ba da ganganci bane ko duk da cewa kuma ba bisa rashin ba da sani kai ba wa min masailil ahkami daga cikin mas'aloli na hukunce-hukunce fitaba akwai wanda su mabiya ne akwai mas'alolin da za a ga asalin mas'alar gata amma wannan 'yan rakiya ne to wannan 'yan rakiyar su ma hukuncinsu ɗaya da ainihin mas'alolin duk za mu zo muka zo shirin duk za ku ji da misalai duk za mu karanta insha Allah yasbutu to shi a taba ɗin mabiyin yana zamantowa da hukuncin wa min masail ahkam daga cikin matsalolin hukunce hukunce fitaba akwai wanda suke mabiya ne to mabiyan suna da hukunci irin na wannan wato shi abin yasbutu fitaba yasbutu shi wannan abin yana iya tabbata in ya zama mabiyi la idastaqalla ba inda ya zama mai cin gashin kansa ba fa waqa'a shi kadai abin ya faru a kansa to wannan kuma hukuncin sa zai zama da ba akwai abin da yake an kyale shi ne saboda mabiyi ne ba shi bane jagora an gane amma yanzu za a yi masa hukunci ne a yanzu kai rabbanwa misali wasahul mamumu yahmiluhu min na'am wasawul mamu ya hamiluhu al'imam idan mamu mamu ya rabkanuwa waye zai ɗauke rabkanuwar to amma shi shi kaɗai ne ya rabkanuwa fa zai ɗauka yasa kun gane yadda baitin yake yawwa shine ce la inis la idastaqalla ba inda yake cin gashin kansa ba ba a tare da wani ba fa waqa'a abun ya afku to anan kuma sai ya ci gashin kan nasa wal urfu al'ada ma'amulun bihi ana yin aiki da ita idza warada hukumun min ash-shar'i sharif lam yuhad a ina ne ake aiki da al'ada a inda wani hukunci na shari'a madaukakiya yazo wa lam yuhadda ba iyakance ba ina ba ta gane akwai wani hukunci na shari'a yazo amma shari'a ba ce masa iyaka ba to yanzu za a iya bin al'ada yanzu misali idan ka sa mutum aiki ya gama me za ka yi? na'am? wannan shari'a ce ko ba shari'a ba ce? na'am? to yanzu idan ka ba tela ɗinki waye yake siyan zare? na'am? waye yake siyan aninai? duwa yake siya duk tela ne yake siya yanzu ba za ka siya ba za ka kai ɗinki ka je karɓa ya ce a yana nan ban ɗinka ya aka yi ce ba kawo zare ba yanzu wata al'adar in ka je ka kai ɗinki sai ka ba da zare to amma a wata al'adar yanzu yanzu biyan haƙƙin tela wannan kaga shari'a ta yi umarni amma yaya ba iyakance ba yanzu sai mu kuma al'adar mu sai mu ga shi telan shi ne yake siyan zare shi ke siyan ainihin kaza yake siyan kaza ya hada sannan kuma sai ka biya shi wannan misali ne muka bayar muka je za a kawo misalai da yawa ma'ana da abinda ainihin wato shari'a a al'ada tana iya yin hukunci a abinda shari'a ta ce a yi amma ba ce mai iyaka ba yanzu bari misali an ce ka ciyar da iyalanka in ka yi aure ciyarwa da tufatarwa yana kanwa na'am to yanzu a ƙasar hausa in ana zaune lafiya sau nawa malam bahaushe yake yin girki na? sau nawa yake cin abinci to yanzu shari'a ta ce ka ciyar da matarka ta ce sau kaza to yanzu sai shi malam bahaushe a al'adarsa zai bata breakfast da safe da rana zai bata abincin rana da daddare zai bata abincin dare waye wannan iyaka shari'a ce al'adar mu ce ta iyakance ila in ka auro wata kuma ko ka je wani gurin su sau biyar ake cin abinci misali yanzu ba shari'a ba ce ta yi musu haddi su haka suke yi bayan an ci na safe kamar sha biyu sai a kuma cin wani kuma kamar bayan azahar a sake cin wani ila kuma la'asar sakaliya a kuma cin wani indiya sau biyar suka ci sau hudu to kaji ga gashi can ga kowane allazi da na sha'amu kagan indiya su sau hudu suke cin abu to shine irin wannan ake gama yanzu kaga shari'a kawai ta ce yadda mataka yanzu kaga a kasar hausa bahaushe yana yi wa matarsa ɗinki ne da yaushe a al'ada da yaushe ke da sallah sai kuma dai in ya dan samu wata faraga na dai wajibi wanda yake jin da yayi mata dinki da sallah sai kuma ya yana da wani sarari ko yana da dama za a yi biki a gidan ko tana da yan uwa za su kaza ya dinka mata irin abin da ake cewa anko ko kuma a shi karan kansa ya ga wani yadi ya burge shi ko wata atamfa ko lace ko kaza ya siyo ya bata ina fata an gane shi yasa ban korafi in tsawon shekara bai mata dinki ba bata korafi amma in sallah ta zo bai bai akwai mita ita kuma shari'a ce ta kawai ka tufatar da ita amma yaushe yanzu kuma wannan al'ada sai ce hukunci ta ce ga lokaci kaza Allah ya sa an gane mu'ajilul mahzuri qabla anihi duk wanda ya gaggauta yin wani abu da aka hana kafin lokacin abin yayi qad ba'a bil khusrani to yanzu ya dawo da hasara ma'a hirmanihi tare da haramta masa abin man ta'ajjala shay' kabal awanihi ukiba bi hirmani ka siyo kayan kasuwa ko lemo ko aiba ko na mai kama da haka ka je ka ajiye kan araba sai danka ya dauka yanzu uba da za a masa shine sai a karba sai a raba ba shi ina fata an gane shikenan yawa shine man ta'ajjala shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmani mutum ne ya kashe babansa dan ya ci gado baya cikin magada yake cewa wa idza atat taharimu fi nafsil amal idan haramci yazo cikin gundarin aiki sai aka samu haramta shigo ciki au sharɗihi ko haramta shigo cikin sharaɗin abin fazu fasadin a wannan abin ya lalace idan haram ta shigo cikin za ka ji misalai shi ma aka bu haram ta shigo cikin ainihin aiki ko sharaɗin aikin fazu fasadin to wannan aikin ya ɓaci wa halal kuma ya samu gibi ya lalace wa mutilifun mudihi laisa yadmanu wanda ya halakar da wani abu da zai cutar da shi ba zai biya ba an gane kawai mutum ne ya ga san sallah ya danno a guje zai danne shi ana kai kai kuma ya ga shi a lungu yake ba yanda zai kawai akwai kwari da baka a hannunsa ya dame ya dirka wannan abun na kawai kawai ya tsaya cak ya faɗi ya mutu ba zai biya ba za mu zo bayani ya ce hada 'yan tsara suka ko masu kwacen waya to kila zuwa nan aka zo misalai za a ji ba a da gifa amma fa bayan tun kuɗe wannan abin da zai cutar da kai billati hiya ahsanu ta hanyar da ita ce mafi kyau ba farko kawai ɗaniya zaka in kaga cewa zaka iya samunsa a kafa don ya zamanto kawai karyewa yi to ba za ka saitin cikin saka harbe shi ba a gabin da ciye a san ke kai abinda kake so kai ya cutar da kai to sai ka bi hanya mafi kyau sai ka ga yadda za ka yi bari ka harbi kafarsa ka ga yadda ka harbi kafar dai ba zai zo ya cutar da kai ba kuma dai abin shi ma an yi masa allati a hasan wa al alif da lanjaye tufidul kulla duk lokacin da kaga alif da lanjaye ko ko alu da lallan ah kai lallan ba shi bane wannan lanjaye ne lallan ai lallan ai wannan lamalu ne ai ko ne lallan yawa wancan lamalu ne ba shi ba yawa alifun da lam shine wato alu lallan ko alu lanjaye kai nake so ce to duk lokacin da kaga alif lanjaye tufidul kulla to yana fa'idantar da duka fil umumi a wajen gamewa sai aka ce as-sadiquna as-sabiruna wannan alif da lam din ya shigar da duk masu hakuri fil jam'i a cikin jam'i ne kaga alu da alu lanjaye din wal ifradi ko kuma a cikin kalma mufrada suna mufradi ka ganshi kal alimi kamar al alimu in ka sa alif da lam al alimu mai cikakken sani kenan wanda sanin sa ya san komai saboda wannan alif da lam wannan kiratu na kira ya sunan na kira ma da turanci na dan san zan da akwai masu in aka hada sai mutum ya fi gane na manta sunan a indefinite ko yawa article indefinite article ga masu jin turanci kenan shine na kira na fata gane ma'ana sunan da ba a san shi ba shi ne na kira abinda ba san shi ba ina ganin ko su a turanci ai akwai bambanci tsakanin a da kuma b ko yawa idan abin sananne ne sai a ce the book ko littafin sananne in ka ce a book ba aga ba san shi ba to na kira shi ne wannan wanne kiratu sunayen da ba a sani ba na kira kenan idan na kira ta zo fi siyaƙin nafi a cikin jerin annafi korewa tu'udil umuma ita ma tana ba da hukuncin duka au siyaƙin nahayi ko ita na kira ɗin ta zo cikin jerin bayanin annahayi hani ita ma tana fa'idantar da duka wannan ba za a gane shi ba sai mun zo sharhi saboda in muka ce za mu ɗauki dogon bayani kuma kaga mintunan mu za su wuce kuma kaga mun shiga darasi cikakke kenan kaza kaman haka ma man in ka ji man duka kenan wa ma haka ma ma tufida ni ma'an su ma da man da ma su dukan nan su ma suna fa'idantar da kullal umumi duk wani abu mai gamewa to in ka ji man to ita ma tana gamewa in ka ji ma ita ma tana gamewa ya ukhayya fasma'a ya kai dan uwana ka ji wannan wa mithluhu al-mufradi haka ma misalin abin da ke gamewa al-mufradi id yudafu suna mufradi idan aka yi masa idafa suna mufradi idan aka jingina shi zuwa ga wani fafham ma yudaf ka fahimci abin da aka jingina din uditar rushida Allah ya shiryar da kai misali sai aka ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'mati rabbika an jingina ni'ima zuwa gawa to kowace irin ni'ima ta shiga kaga ni'imati guda ɗaya ce ni'ima ce guda ɗaya kaga mafurar kenan sannan sai aka jingina ni'imar zuwa ga rabbika to yanzu wannan ni'imar ita ma kowace ta ilimi ce ta 'ya'ya ce ta mata ce ta gida ce ta mulki ce ta duka an gane Allah ya samu dace inda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha